cikin zukata a wallahu alam za mu wadata da wannan saboda tambayoyi a azumi ne mutum ya manta ya shiwowa ni ban san ya shiwowa ne ko ci menene azumin shi na nan to ban san me yake nufi ya cikin ba ya sha ruwa ne ya sha maula ne wanda ya manta ya sha ruwa a cikin azumi zai ci gaba da kame bakinsa amma idan bayan ramadana ya wuce zai rama wannan azumi ɗaya a maimakon wannan azumin da ya sha cikin kuskure wannan shine fatawa mafi abin dogara wanda imam malik ya gina mazhabansa a kai ko da yake wasu sun tafi akan wani fatawa sabanin wannan to amma da yake addinin musulunci manzo Allah ya ce da ma yaribuka ila ma la yaribuka shi yasa imam malik ya tafi zuwa ga wancan wannan yace mene hukuncin mutum yana azumi baya sallah wal iyazu billahi da mamaki da mamaki kwarai mutum ya zama yana azumi amma baya sallah to amma in har ya faru azumin shi in Allah ya so zai bashi ladan azumin sa amma dai zunubin sa na rashin sallah babban zunubi ne kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya shirye shi kuma wajibi ne ya koma ya rika sallah wannan zunubin ba za mu ce baya da azumi ba watan baya da cikakken ladan azumi amma azumi irin wancan na a rike ciki baki daga ci da sha da sauransu yayi irin wannan azumin saboda haka ba zai rama azumin ba lokacin da ya fara sallah amma zai rama sallah ina fatan mun gane a fiƙi hanci azumin shi yayi amma a hakika wannan ba azumi bane na bayan Allah ya za a yi ma mutum ya zama yana azumi baya sallah da mamaki gare ya zama yana sallah baya azumi domin ita sallah za a iya riya a cikinta amma azumi ibada ne tsakanin bawa da Allah kaɗai to ya za a ce kana ka iya yin azumi wanda daga kai sai ubangijinka kuka san kana yi amma kuma mutum ya kasa sallah da mamaki Allah ya kiyaye wanda yana tambayin menene hukuncin mutumin da yana azumi ya yi zagi kamar duk tambayin duk mutum ɗaya ne wannan duk tambayi ne? ok ba amsa ba? to sai amsa wato me hukuncin mutumin da yana azumi ya yi zagi ba ya da ladan azumi irin wanda ake so saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu mutumin da bai bar mummunan magana da aiki da shi ba wani hadisi kuma idza kana yawmu ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yaskhab fa in shatamahu ahadun falyakul inni sa'im wata idan ranar azumin ɗayan ku yayi to kada yayi wani abu na fasikanci kada yayi tsawa yayi ihu kada yayi zagi idan ma wani ya zage shi ya ce to ni ina azumi saboda babu kyau wannan watan azumin azumin kishirin azumi ya samu bai sami lubbin azumi ba Allahu a'lam me hukuncin mutumin da yana sallah yana tunani azumi sallan shi a fikihance ta yi amma ya kamata ya wuce makamin yana sallah yana tunani ya koma zuwa ga makamin yana sallah yana tunanin Allah kadai shi ma nan din har ya wuce ya zama yana sallah yana samun cikakken shuhudi shi ma dai duka makamai ne wanda yake an Allah ya so zai ba wanda ya so amma mutum yana sallah yana tunanin wani abu bai dace ba shine irin abin da ya faru da Abu Talha al-Ansari a hadisin Muwatta ko yana sallah ya tuna gonarsa da ya idar da sallan gonan dabino da ya tsirar da sallan sai ya ce gonan kawai ta shiga tsakanin shi da Allah saboda haka ya bada ita fi sabilillahi wannan ya tambaya wai a matsayinsa na kafinta in kirista sun kira shi ya je ya masu aiki a coci me zai hana ya je ya yi sana'a ne wannan yana tambaya wani salati ya kamata mutum ya yi a tahiya ba wani salati da aka ware aka ce gashi lallai lallai sai shi za a yi a tahiya amma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Allah ya ce inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sun tambayi manzon Allah ya za su salati ya koyar da su as-salatul ibrahimiyya amma ba a shartanta cewa lallai lallai sai shi kadai salatul ibrahimiyya za a yi a tahiya ba wallahu a'lam ba sharadi bane na a wannan kenan wannan yana tambayar menene hukuncin fitar da zakka ga kwangila kwarai za a fitar ma kwangila zakka da kudin ya fito ba za ka ce ai bai shekara ba da kudin ya fito tun da yana da yawa ya kai nisabin zakka sai kai mashi zakka ka kyauta in kai haka Allah subhanahu wataala zai rike maka dukiyanka amma wannan ba fatawa ce da yazo a Qur'ani ko a hadisi ba ijtihadi ne na malamai istihadi ne na malamai amma duk wanda ya umarni da aikata alkhairi ba ya daidai da wanda ya umarni da rashin aikata shi saboda haka mu muka tafi zuwa ga wannan fahimtar nasu wallahu a'lam wani yana tambaya wai shin doki ya haramta a ci ne mutlakan ko bai haramta ba sabani ne na malamai wasu sun tafi akan cewa ya haramta kamar Imam Malik da wasu daga cikin a'imma wasu sun tafi akan cewa bai haramta ba saboda wasu hadisai kamar hadisin Anas ibn Malik na Khaibara wallahu a'lam kamar Imam Ahmad ibn Hanbal ya tafi akan wannan fahimtar wannan yana tambaya da gaske ne da Azra'ilu ya zo ɗaukar ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi wane Azra'ilu ai lamarin ya wuce Azra'ilu ya wuce Azra'ilu ai lamarin ai ubangiji ne da kansa ya nemi shawarar manzon Allah ne ya ɗauki ransa ko ko a a ya zauna inna abdan min ibadillahi khayyira bainal hayati wa baina al-maut ko baina ma inda Allah saboda haka khayyira anan Allah ne da kanshi ya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zabi ai lamarin ya wuce mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa wannan annabi Musa ne aka yi haka da shi shine aka zo mala'ikan mutuwa ya zo mashi aka yi wannan zabin da shi aka ce mashi to shike ne ya dumbuzi gashi ya dumbuza gashin dabba aka ce to ya kirga zai rayu tsawon wannan shekarun ya ce bayan nan sai me aka ce sai mutuwa ya ce to a tafi yanzu mana in dai bayan nan din za a rasu amma shi manzon Allah Allah ne subhanahu wataala da kanshi ya bashi zabi shi mala'ika ya dan sako ne a wannan yana tambaya ce yana neman a yi masa bayani tsakanin dangantaka tsakanin wannan ayoyin biyu wa in aratu mustibdala zawjin makana zawjin wa atatu ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an atakhudunahu butanan wa ithman mubina da kuma ayan da kuma hadisin abghadul halali ila Allah talaq yace ayan shine yana cewa idan kun so canza wata mata a matsayin wata mata kuma alhali kun baiwa ita wanda kuka auren wani dukiya kamar a matsayin toshi ko dukiyan aure ko wani abu to kada ku karbi komai daga ciki a ku bar mata abin da kuka bata tunda ku ne kuka so ku rabi da ita dan ku auri wata yace to kuma gashi to ai ba a ce dama an ce halal ne ya halatta saboda haka ba a ce bai halatta ba amma Allah subhanahu wataala rabuwan ne baya so amma istibdala zaujin makana zaujin idan ka so za ka yi mata tasrihun bi ihsanin to ai abin da addini yake so kenan in har za a rabun to ai tasrihun bi ihsan shine abin da wayin aratu mustibdala zaujin makana zaujin yake nuna in har za a rabu wa kad atatum idahunna kin tsaran fala ta'khudhu minhu shay'an ku bar musu abin da ko ba su inda hali ma ku ƙara musu to shi abin da ayan farko yake magana kenan ba yana magana kawai shi kenan da ka so sakin mata yau saboda kana da kuɗi kawai sai ka saki wannan gobe ka auro wancan jibi ka auro wancan a'a in har za a rabu to a kyautata ma wacce za a rabu da ita shine abin da hadisi ayan yake magana wallahu a'lam wannan yana tambayan menene hukuncin karatun alkurani a ɓoye ba tare da motsa baki ba yayi sosai ba wani abu ya inganta illa kila a ce bakin shi bai sami ladan motsin ba to amma ai hawa hawa ne shi dama karatu yana farawa daga halshe ne sai ya wuce ya je zuciya sai ya wuce ya je aklu sai ya wuce ya je ruhu sai ya wuce ya je sirru to idan mutum ya zama yana karatu da sirrin shi to shine irin wanda za ga irin wannan lokacin suna irin abin da suka so da shi irin maganar da muka yi na lokaci kila cikin kankanin lokaci kwarai sai ya abin da ba a zato sai haka ba laifi ba ne ya inganta sosai ya danganta amma wasu sukan ɗauki ta'abbut ɗin karatu da nufurtawa ɗin don shi ma halshen shi ma ya sami ladan karatun to amma idan mutum yana karatu da sirrin shi shi kuma har kafafunsa ma suna da ladan karatun daga lokacin da karatu ya je kalbu to duk jikinka ma yana samun ladan karatu lokacin da kake yi dan in kana yi da duk kiyan ɗinka kana karatu hankalinka na tunanin wani abu amma an ka fara karatu da aklu kaga ai kwakwalwanka yana wajen karatun zai yi wa hannunka yana wani abu ko amma kwakwalwanka yana cikin qur'anin to amma in ya wuce nan ya je kalbu kuma to shi kenan aka ce kalbu ba ana nufin wannan wannan tsokar ta cikin kirji ba wani abu ne a cikin a cikin mutum a sirrin shi kalbu din to in ya kai makamin kalbu to duk kiyanin ka karatu yake yi lokacin da kake karatu saboda haka dukkan kiyan ɗinka ana rubuta mashi ladan karatu lokacin da kake karatu Allah ya gane da mu to balle kuma har a wuce akai sirru to a wannan lokacin har komai da komai har abin da yake kewaye da kai ma sai ya rika samun ladan karatu lokacin da kake yi Allah akbar wannan ya yi tambaya amma ina roƙon shi musaduni da shi ne magana ya yi ru'ya da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana masa umarni da wani abu ina roƙon mu zauna da shi ne magana ni ma in ji daɗin kissanta abin da ya yi masa umarni sallallahu alaihi wa sallam a wannan yana tambayan cewa a baya na ce zakka ana fitar ma a nisabin zakka shine 84 grams na gold akalla to yace wannan ana nufin a dukkan dukiyan mutum ko ko a abin da mutum ya ribata a shekara a dukkan dukiyar mutum na zakka dukiyar da ake ma zakka to dukanta wannan dukiyan a shekara to za ka nisabta ta ka fitar mata da rubul ushri wallahu alam wannan yana tambaya wasu na bin sa bashi amma bai san inda zai same su ya biya su wannan bashin ba ya zai yi da wannan kuɗin babu laifi ya sanya wannan kuɗin a cikin wani aiki na alkhairi ya ɗauki wannan kuɗin ya sa a cikin wani aikin alkhairi ko ya ɗauki wannan kuɗin ya sa a cikin wani kasuwanci idan ya sa a cikin kasuwanci a rika juyawa har ran da suka dawo in ya so ya ba su bashi ya ba su kuɗin su da abin da ya samu na kasuwanci ya cire wahalan da ya yi ma wannan dukiya babu laifi ya bayar fi sabilillahi sadaka amma in ya bayar sadaka ran da suka dawo to ladan sadaka ya koma nashi in suka ce suna son kudinsu to sai ya nemi kudinsu kuma ya ba su wallahu ala ya ce idan mace tana haila ba za ta shiga masallaci ba to an yi saɓani watan wasu suna ganin cewa shiga jamhurin malamai sun tafi akan can ba za ta shiga musamman shigan zama ba amma idan wucewa misali ratsa masallaci ya kama ta ko wucewa ta cikin masallaci to wannan babu komai amma ta shigo masallaci musamman dan ta zauna dan ibada ko dan wani abu to ba za ta shigo ta zauna ba saboda haka ba za ta shigo ta zauna dan karatu ba ba za ta shigo ta zauna dan ibada ba da sauransu amma dan ratsawa haka ta cikin masallaci da sauransu to wannan za ta iya yi wannan shine fatawa mafi shahara wannan yace shi dan jarida ne kuma ana zaman da wasu ni dai dan jarida ne kuma ana zoman da wasu addu'a ne to ni dai wallahi ban gane rubutun nan ba ko za a ci nake in karanta wannan yace menene hukuncin mutumin da yayi sha'awa har wani abu ya fita a jikinsa a lokacin da yake cikin azumi a ya danganta idan ya arraba kanshi ga sha'awan ne idan ya arrada kan shi ya kai kan shi zuwa ga wannan sha'awar to wasu malamai suna ganin cewa zai rama azumi 60 a wajen wannan abin da ya faru amma idan bai arrada kan shi ga sha'awa ba idan abin da ya fitar masa dunan abin da yake fita a cikin ashawatul kubra ne wasu na ganin babu komai yana kaman bawali ne da sauransu amma idan abin da yake fita na sha'awatul kubra ne to shikenan zai rama azumi daya a maimakon wannan azumi wallahu alam amma idan shi ya kai kansa ga cikin sha'awar misali ya kai kanshi inda zai ga abin ko yana kallon wani abu a talabijin ko yana tunani na abin sha'awa har wannan abin da ya faru ya faru da shi to sun tafi akan cewa zai rama ai mun amsa tambaya makamancin wannan nace ba zan kawo sauran options biyu din ba zai rama azumi 60 ne makon wannan a wannan yace mutum ne ya rasu ya bar mata biyu da yayyi da kanni daga cikin yayyen da kannin biyu ɗakin su ɗaya da mamacin kuma mata ne to yaya rabon gadon zai zama to idan abin da ya faɗi ɗin nan shi kenan su kenan abin da ya bari watan bai bar ƴaƴa ba bai bar iyaye ba kamar yadda ya faɗa a nan wajen to matansa biyu za a ba su rubu'in dukiyar za a kasa hudu a ba su ɗaya bisa hudu su raba ragowan gaba ɗaya na waɗannan ‘yan uwan ne sai su raba lizzakari mislu haddul untayeni ko da yake idan da wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ne watan mata zalla ba namiji to shike na waɗannan mata zallan su za su ɗauki gadon irin mace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ij'alul akhawati ma albanati asibat so da haka za a ba su thuluthi albaqi kuma sai a ba afwan za a ba su lusani albaqi kuma sai a ba waɗancan ragowan ƴan uwan lizzakari mislu hazzil unsayeni wallahu a'lam na'am dai kwarai an yi ma chief imam rasuwa ya nemi yan uwa su sa mamacin a cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya kara masa rahma ɗaya daga cikin manyan mukarrabansa aminansa wanda suke tare Allah ya masa rasuwa su da muna roƙon yan uwa a sai dai Sheikh Musa Kado ya jagorance mu a karanta masa addu'a na fidayi Allah subhanahu wataala ya kai ladan gare sai masa rahma Allah ya inganta zuri'an da ya bari ya sa shi cikin ziyafan ma'aiki Allah ya masa abin da yake ma wanda suka yi shahada a cikin watan alkur'ani na'am amin
goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam